ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى إذا ما manta ba satin da ya gabata mun yi bayani akan hijira annabi alaihi salatu wassalam da kuma istiqbalul ansar li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yau za mu tashi durusun wa ibar shafi na ɗari da shida mala yace durus irin darasan da zamu ɗiba a hijirar da annabi yayi wa ibar da ababen da zamu lura da su mala yace الصراع بين الحق والباطل الأول نفرق الصراع بين الحق والباطل irin wato rigima da aka yi ko kawa da aka yi tsakanin gaskiya da ƙarya yace sura'un qadimu ko kuma ko kawa ko fada tsakanin ƙarya da gaskiya sura'un qadimu wato fada ne wanda yake da daddi wa mumtaddin kuma mai wuce mai zartuwa akwai abin da bature yake kira consistency zai ci gaba abu ne wanda za a samu ci gaba continuity a ciki saboda haka in dai a duniya da nade tsakanin ƙarya da gaskiya ba za a taɓa zama guri ɗaya ba in dai wani wato burinsa kawai ya yi gaskiya wani kuma ƙarya za a ga to dole ba za a zauna a inuwa ɗaya ba sai an kada ɗaya kuma gaskiya ce take kada ƙarya to sai yake cewa wa huwa sunnatul ilahiyya wannan sunna ce daga Allah madaukakin sarki na fi zatin wacce take zartacciya ba yadda za ka yi da ita wannan shine al'awwal asani na biyu makro kusumar da'awati bidaya irin makirtin da ake kiryawa masu da'awa an gane ku wato ake kiryawa da'awa da kuma masu da'awa kansu sai ce amrun mustamirun al'amari ne da za a samu continuity a cikin ci gaba ci gaba tsorewarsa wato za a yi ba zai tsaya ba mutakarrir kuma a ta maimaita shi akwai repetition za a ta maimaita shi sawa'un an tariqil hausi ko dai a biyo ta hanyar tsarewa alhamdu idan mutum yana da hawa ya kokari a tsare shi a ga ya daina wannan da'awar awul katil ko a ce za a kashe shi kamar yadda aka yi wa annabi alaihi salatu wassalam ne sai na abubakar da awin nafi ko kuma a kore shi a ce za a kore shi wal ikhraj min al ard ko a ce za a fitar shi daga kasar gaba daya malai ce wa ala da'iya lallai ya zama wajibi akan mai da'awa an yarda ila rabbi ya faki shine muke cewa addu'a la malja wa la manja minka illa ilai babu wata mafaka ba matsira daga gurin ka in ba gurin ka ba ya Allah to shine an yarda ila rabbi ya faki a gurin ubangijinsa wa an yarda bihi kuma ya amintu da ubangijinsa wa ya tawakkala alaihi sannan ya dogara da Allah wa ya alam kuma ya sani annal makara sayyi makirti mai muni la yahiqu illa bi ahli baya sauka ko ina in ba ga mabuta yin sa ba shi sa Allah ya gaya mana Qur'ani wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli idan mutum zai gini ba wuce gita Allah ka gina ramin mugunta gina shi gajiri idan mutum ya makale aikinsa kenan ya ga ya cutar da wani ko da ka cutar da shi kaga Allah ya ba istidraji wallahi nan gaba sai ka zo wannan ramin da kai ba kai zaka faɗa kamar yadda ake faɗa an kana so ka lalace da wuri to ba da wani hasada Allah ya wani dukiya ko ya ba shi ilimi ko sarauta ko mulki ka fara yi hasada to za ka lalace domin da Allah kake faɗa Allah ne ba shi kana cewa dan me za a ba shi dan me am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadli kana faɗa da Allah cewa dan me zai markaza shi kuma Allah ya ga dama yayi kai kuma kana kalubalanta na uku وجود التنظيم الدقيق samun tsari mai zurfi lil hijrati dangane da hijirar kanta hatta na da hatsi da wannan wato hijirar ta yi nasara kun ga tsarin da suka yi sun yi tsari dandakakken tsari sannan suka samu nasara sai ce ragma ma kana yaftani wa min su'abin wa aqabat duk da shine ragma duk da ma kana yaftani ha duk da abubuwan da suke kukkullawa min sa'abin ko kuma abubuwan da suke haduwa da shi min sa'abin na daga walhalu wa aqabatin da da kuma azaba iri iri wa zalika haka nan kuwa anna kullu amrin min umuril hijra ka sani kowane irin al'amari daga al'amuran hijira kana madrusa ya kasance abun karanta ne dirasatan wafiya eh wato abin darastuwa ne da shi wato darasin da yake cikakke ba masalan misali a جاء صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر النبي عليه الصلاة والسلام يا ذو جلال سيدنا أبو بكر في وقت في وقت شديد الحر على وقت النهج سنن لا برانا ما ليت على وقت الذي لا يخرج فيه أحد لوقت إن كوا بايا فتا أو نيني بل من عادته بري وننزنتي yana daga al'adar annabi alaihi salatu wasalam lam yakun ya'ti fihi baya zuwa gurin annabi alaihi salatu wasalam a wannan lokacin hatta la yarahu ahadun ya zamto ya fito babu wani ɗaya da ya gan shi malai yace ba daga cikin darasan da zamu ɗiba na biyu ikhfa'u shakhsiyati sallallahu alaihi wa sallam annabi ya koye wato kamannin sa na dan adam fi asna'i majihi lis-siddiq a lokacin da yake daura da zuwan sa gurin wa sai da Abubakar Siddiq waja'a ilayhi mutanassiman ya zo a cikin shigar bultu shine kamar yadda muka biya a baya ya yi shiga bultu ya ɓoye kansa gaba ɗaya ba a ganin komai nasa ya yi shigar da ba za a gane kamar shiga buzaye an fahimta da kyau ku shine ya yi irin wannan wato shiga barka da zuwa to sai yake cewa ja yace amar sallallahu alaihi wa sallam ababakri annabi alaihi salatu wa salam ya umarci sayyidina abubakar an yi kurija man indahu ya fito da ya fitar da duk wanda suke tare da shi ai da ya zo dawa ya ce zuwa ya tare da kai su fita ai haka ya gaya ma to ya umarce shi da cewa ya fitar da su walan ma ta kallama yayin da ya magana kuwa lam yubayyin illa al-amr bil hijra yayin da ya fara magana ba abin da ya bayani kin ba wato al'amarin hijira ba duna tahdid al-iktidali ba tare da wato wato iyakan inda za a fuskanta ba ya ce za a hijira kawai amma bai gaya sai na abubakar ga inda za a ba ko dalul da wa kana al-khuruj laylan fata kuma da annabi alaihi salatu wasalam suka yi sun yi ta ne da daddare wa min babi qalbi kuma ta kofar baya haka ne ko ta baya suka fita fi baiti abi bakri wato a gidan sai na abubakar kaga kowa ya san wannan gidan ga kofar shigarsa to su sun fita ne ta wata taga ko ta wata koba da ba ta nan suke fita ba ta baya ha yadda ittikhazu turuki ghairi ma'lufatin lil qawl yadda riko da wato wata hanyoyi a turuk jami'i ne na dariqa wata hanyoyi da gairu ma'lufa wanda ba a saba da su ba lil qawli ga mutane hanyoyin da mutane ba su saba da su ba falite wal isti'anati bi zalika wato da kuma neman taimako akan haka bi khibrin ko bi khabirin ya'rifu khabir gwani da gwani wanda ya'rifu masalikal badiya wanda ya san hanyoyin kauye wa masaribu sahara da kuma loko da sako na cikin kwararruka na cikin duwatsu masari jami'i ne na kwalbati ko ramuka kenan kwararruka kwalbati almasraf shine dryness ne da kuke faɗa to masarif jami'i ne na dryness din kwalbatoci to da irin wannan hanyoyin da za a ba buya to sai ma ne yake cewa na hudu manzilatu abi bakr min annabi sallallahu alaihi wa sallam matsayin sayyidina abubakar a gurin annabi alaihi salatu wa salam wasilati li wasiqati bihi da kuma yadda wato yake da kyakkyawan aminci da sayyidina abubakar wa ma'aikati li amri da'wa da kuma yadda yake wato rayuwa akan al'amuran da damuwarsa da rayuwa akan al'amuran da'awa منذ بزوغ فجرها tun daga lokacin da ta fara tun daga fara da'awa a lokacin shi sai na Abubakar idan duk yana tallafa mata fakar kana alaihi salatu wassalam annabi alaihi salatu wassalam ya kasance ya zuruhu kulla yawmin marratayn yana ziyarta sai na Abubakar kowace rana sau biyu iya wannan ya kamata a ce masu zagin sahabbai musamman masu zagin Abubakar a ce sun daga wa sayyidina Abubakar kafa san cewa sai annabi bai Allah yana son sayyidina Abubakar domin wanda Allah ya fi so kuma shi wanda ya fi so Abubakar ne kaga tadewa ce wallahi babu wani zancen wani mutum ya zo ka ba shi wani hanzari yana tabattu yana bugun kirji da zakin Abubakar ba ka da hanzarin da zaka ba shi babu ka nuna mutum cewa wannan abun kuskure ne zagin abokan annabi an tambayi wato Yahudawa zuwa suka ba alkhairi suka ce abokan annabi Musa. Da aka tambayi Kirista zuwa suka ba alkhairi suka ce abokan alhawariyun abokan annabi Isa. Amma ana tambayi wasu mutane a zamanin annabi kuma sai suka ce abokan annabi su suka fi kowa lalacewa. Abin da suke faɗa ke. Da ta suke gaba ɗaya da suka yi wai banda mutum kaza sai a ce wa banda Amaru bin Yasir banda Abu Dharr al-Ghifari banda Salman al-Farisi wannan ta'adi ne gaba ɗaya kowa ya rida wanda wa'annan in ka ce sai na albasi a ai shi ba sahabi bane wasiyi ne shi wasiyi ne ya ma fita daga matsayin matsayin su dai ma da annabi domin mala'ika jibril kuskure yayi asali mala'ika sai na alaka ce a kawo wahayin annabta ya manta ya kuskure ya bawa to in kana karanta littattafan sa za ka ji kansa Allah ma tuhumar sa ake domin ka zo karanta ilmul bada a cikin ilmul bada ilmul bada shine wai da Allah ya ce wa sahabbai radiyallahu anhu wa radwan Allah ya yarda su kuma su ma sun yarda da shi daga baya ya zo ya gano cewa a shi za su zama mutanen banza a ilmul bada an kaje za ka gani a cikin littafin Allah bai sani ba da yanzu ya zo ya sani kaga wannan shi kansa Allah ba kyale shi ba Ita. idan mutum ya yi Allah da ka haifu mai zakin safai gwara uwar ta bari. Allah kuwa, wanda zai zai zagi abokan annabi alaihi salatu wasalam gwara uwar ta barin ɗan. A same shi suka yi. Tun daga matakin farko kawai a cikin ya bari. To me za a yi da shi? Abokan annabi alaihi salatu wasalam ba ka da wanda katsana kake zagi su har abin ya zama ibada ma za ka rika yawo wata rana kana tsine musu albarka wannan da irin addini ne kuma ka ce kana neman rahamar Allah sai dai mutum ya tuba ka to shine ma ne yake gaya mana matsayin sai na Abubakar saboda matsayin sa a gurin Annabi alaihi salatu wasalam sau biyu sau biyu ma Annabi yake ziyartar sa sau biyu alaikum salam sai yake cewa na biyar anna amna dini wato alaikum salam yake cewa lallai wato amintuwar wannan addinin huwa al-asl inda muslim shine asali a wajen kowanne musulmi samun aminci fa in wajada alaihi khadaran idan ya sami wani hadari al-khadar dawa shine ba wuce sai sai hadari kawai idan ya samu wani hatsari kuwa wato wata abubuwa masu tada hankali da jigatawa li amri da'awati dangane da al'amuran da'awa jazakumullahu khairan dangane da al'amuran da'awa kuwa to sai yake cewa idan irin wannan ta faru da fa baladihi wa baladahu wa malahu wa alahu himayatan lidini to sai ya kyale garin nasa ya kuma kyale dukiyarsa ya kuma kyale wato iyalansa shi ma ya tallidi ni don bawa addinin sakariya. Kun fahimci wannan gabar? Eh, duk da wannan aminci ku duba ne maka, gari ne lafiyayyen gari, amma idan ya zamto kowane irin gari kake da zama, ya zamto waɗannan abubuwan addinin ka zai samu matsala. To duk irin wato kwanciyar hankalin da kake ciki, in dai addinin ka yana cikin matsala, to za ka iya barin waɗannan abubuwan, ka bar garin ka bar dukiyarka ka bar iyalanka don bawa addinin ka kariya don ba wani ba wata kwanciyar hankali na ko me kake samu mutukar addinin ka ba ba a zaune yake kalau ba babu ita to shine ma ne yace wali hadha kana da Abubakar muhajiran wahdahu saboda haka sai na Abubakar ya fita yana mai hijira shi kadai tarikan kullan shay'i ya bar komai alfa zahiri ne a bayansa ya dulubul amana li dinihi dan neman aminci ga addininsa yayi haka ne dan neman aminci da addininsa wa da'awati da kuma da'awarsa na shida baladul muslimi garin musulmi wa wadanihi da kuma garuruwansa har yau huwa allazi yatamakkanu fihi shi ne gurin da ya kamata ya tabbata a nan min li zahari dini dangane da bayyana addini kowa a garin ya kamata ya tsaya ya fara kira an gane ko wa da'awati bi da da'awarsa a ciki sai sai wali hada ka raja abubakar saboda haka sai da abubakar ya fita ala ragmi duk da cewa min afdhiya min afdhaliyati baladi duk da shine a ragmu ala ragmi min afdhaliyati baladi duk da wato falalar wannan garin nasa ala sa'iril buldan akan sauran garuruwa in ka auna maka za ga duk wani gari da ka dauka za ga ta wuce shi amma duk da falalar garin an takura addinin sa sai ga ya kamata ya hijira wa anal muslimi yana da wajibi akan musulmi ko Allah ya yarkana ila zulli kada ya karkata wala tarkanu ila alladhina zalamu wa tamassakumun nar eh kada ku karkata sai sai wala yarka Allah ya yarkana kada ya karkata ila zulli zuwa ga kaskanci wal hawani da wulakanci bal bari wannan zance ya amal tafkiri ya amfani da irin basira da tunani da Allah ya baki fil khuruj min al hisab dangane da fita daga irin wato tsarewar da aka yi ma min al hisab al madrub ala dini irin dangane da wato tsarewar da aka buga ga addinin sa aka wato kawo ga addinin sa wa da'awati da kuma da'awarsa wa yabhatu ya bintika an maudine mawafiqin ya ga wanda gari ne zai je ya dace a wannan garin aw masalimin laha ko zai kubuta a wannan garin hatta ya tamakkana har sai ya tabbata min ta haƙiƙi ubudiyyatihi lillah ta'ala wato wajen tabbatar da bautarsa ga Allah madaukakin sarki har sai ya ga wannan ya samu na bakwai laqad azina rasul sallallahu alaihi wa sallam li ashabihi bil hijra hakika annabi alaihi salatu wassalam yayi wa sahabbansa umarni da su hijira wa lam yakhtar sahiban lahu bil hijra bai zaɓi wani aboki da zai wato raka shi hijira ba gaira abi bakari in ba ta yi da abubakar ba Allah mun gode ba da Allah ya ga dawa sai ka tashi a cikin masu zagin sahabbai Allah amma ka gode wa Allah da ka tashi cikin masu kaunar su kana kaunar sahabban annabi duka ba ka ware kowa to wannan alkhairi ne alkhairi ne babba bayan ka zo mutum ya gama ka zage su kuma Allah ya jarrabe ka da yin kilomita ɗari biyar a kafa ko dubu ɗaya kwarai kuwa ga min narin ila narin kenan ko daga wajen wahalar duniya ka je lahira Allah ya saka auta wallahi sai ka shiga in dai ba za ka daina zagin sahabbai ba sai ka shiga wuta domin Allah ya tanadi sahabbai ne li yaghina bihim al-kuffar domin kafirai su rika jin haushin su haka Allah yake a cikin Qur'ani li yaghina bihim al-kuffar dan duk wani kafiri ya rika jin haushin su in kaga mutum na jin haushin sahabbai to kafiri ne domin Allah ya faɗa haka Imam Malik ya fassara ayar cewa abin da aya take nufi dan kafirai su rika jin haujin su to in dai mutum yana jin haujin su to ya zama kafirin kenan Allah mun gode ma to shi ne malai ya ci gaba da gaya mana anan um sai yake cewa walam yaqtar sahiban lahu fil hijrati ghayra abi bakr bai zaɓi wani aboki da zai raka shi ba wajen yin hijira in ba sai da Abubakar ba dan Allah idan a ce abokan kowa kake iya gaya wa sirrinka ba kowa bane wanda ka abuci da shi wanda ba su yake kira buzan friend ba ma close ba buzan friend wanda ba ta fi naka bi ɗana kenan da annabi yake faɗa bi ɗana saliha shi kake iya gaya wa sirrinka to babu wanda annabi ya je gaya wa wannan fitar ka duba baka ga rayuwa ta inda bai da da sai na abubakar ba in ya zai zai gaya mar ba zai gaya masa domin ya san zai iya zamewa ya je ya faɗa a zuwa ya maka illa amma shi kaɗai ya gaya wa to shine yake cewa wa hada wa fi hada dilalatun ala idam istila a cikin haka akwai dilala wata nutsantarwa ala idam istilati a ta girman dangantaka wa kuwatin rabita da kuma karfin wato wato kulli da yake bainar wa bainar rasul sallallahu alaihi wa sallam wanda yake tsakanin sa da annabi alaihi salatu wa sallam akwai dangantaka akwai wani kyakkyawan kulli da yake tsakanin su mala yace asamin na takwas laqad tajahaza abubakar lil hijra thaniyatan hakika sai da abubakar wato yayi tanadin abubuwa guda biyu dan wannan hijirar bi nafsihi da kansa ila madinati zuwa madina walakin ba'da ma azata lahu rasul sallallahu alaihi wa sallam sai dai bayan annabi alaihi salatu wa salam ya bujiro masa bi suhbati da cewa ya zo abokantake shi jalasa sai ya zauna wata hammal al'aza ya rika jure irin cutar wadda za a yi mar wal'anata da wahalhalu al'ana a nan na wahalhalu ne ba ya nazina ba kun san tana zuwa da ma'anar zina zalika liman khashiyar anata minku wa an tasbiru khair lim ai liman khashiyar zina a can gurin zina take nufi amma a nan al'anatu wahala kenan wattabi da kakanikai shi ma dai wahalar ne a yau min quraishin daga quraishawa da'atan li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yayi haka ne saboda tsabar biyayya ga annabi alaihi salatu wa sallam wa rakbatan fi musahabati da kuma kwadayi wato abokantakar annabi alaihi salatu wa sallam shi da ya jure duk wayancan abubuwa na tara mubadaratu abi bakrin fi tartibi li amri al-hijra irin yadda sayyidina abubakar ya gaggawa shine mubadara ya yi gaggawa fitar tibi da amri hijira wajen jeranta al'amuran hijira daga wannan sai wannan ya rikamin abubuwan daki daki wa bazulul mali fi khidmati da'wati da kuma irin yadda ya kashe dukiya fi khidmati da'wati wajen yin hidimar da awarsa biduni dalabin min rasul sallallahu alaihi wa sallam ba tare da ya nemi komai kuran annabi alaihi salatu wa salam ba ne mace faqad kama mubasharatan ya miƙe kai tsaye shine mubashara suke cewa immediately kai tsaye ba da ta'ridin rasul sallallahu alaihi wa sallam lahu bi suhba bayan annabi alaihi salatu wa salam ya bujuro mata cewa ya zo ya abokantake shi ya zama abokin sa lokacin da zai hijira kai tsaye ana kawai ba wannan magana ya ci gaba kawai da aiki bi ta'liqi rahilatai me ci gaba da yi ya tashi wajen ta'liq shine cusa bi ta'liqi rahilatai wajen wato ciyar da ababen hawa guda biyu ta'lim shine al'ulfu shine mutum ya rika tusa dai da ake da wakai ya rikewa kun san wannan an ce sun fi karfi sun fi kwani ana musu tusa to sai koma bayan abincin da zai ba su har tusa ake wa wato tagoyin da za su hau domin su ƙara kwari ba ne mutum ya ce kana ta inda wanda suka kasance a tare da shi ya ce in matsala haza min badihiyatil hijira yace ya aikata haka ne abubuwan wannan abin da yake yana daga cikin badihiyatil hijira abubuwa da suke na bankaye akan wannan hijira fala ta tazu ila amrin baka bukatar zuwa ga wani al'amari ya talakahu min rasul sallallahu alaihi wa sallam wanda ya haɗu da shi daga annabi alaihi salatu wassalam wato ya haɗu da shi saboda annabi baka bukatar a gaya ma wa wani irin walhalu da yana abubakar ya sha baka bukatar haka domin ka san ya sha su a ne mutum to shi ne ma ne yake cewa wa fi hada a cikin wannan kuwa akwai bayanin akwai bayani bi anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ku sani cewa annabi alaihi salatu wa salam lam yakun yurabbihim bai kasance yana ba su tarbiyya ba su zuwa sahabbai tarbiyyar da amini eh irin wato tarbiyyar da ake yi tarbiyyar da ake wa ladabtarwar da ake wa bayi ba irin ta annabi yawan sahabbai ba kun san ya ubangida yake da bawansa ai da masu suke to ba irin wannan annabi alaihi salatu wassalam yayi wa bai wato sahabbansa ba tarbiyat al-khanu'i sannan bai musu tarbiyyar wulakantar da kai ba ba irin ta yi musu ba al-khanu shine wulakantar da kai ba irin ta annabi yayi musu ba wa ilga'i al-aqli mal matbu da kuma raina hankalin mabi ba irin ta annabi yayi musu ba ilga'ul aqli ka raina wa wanda yake biyayya tare da kai ka raina ba hankali annabi ba irin ta yawa sahabbai ba ba ne mutum malayi na goma muqabala fi taqdid bi taqdid shine bin tsari daki daki bin al'amura daki daki a taqdid kamar jan layi kenan layi bayan layi in ka kalli littafi za ka satara bayan satara haka ake to shine yin abubuwa ɗaya bayan ɗaya wa tanzimi da tsari bi tanzim da tsara abubuwa a tanzimin shine tsari بالتنظيم سين ثاني دي باين ديا والترتيب بالترتيب ده زيرا ذات دي باين ديا وقريش وسني توا قريشاوا كتخطأ sun zana layuka wata rattaba sun kuma zaira su lil'iqa'i bid'awa dan su afkawa dawa sun shirya abubuwa iri iri dan su afkawa dawa da'awa bainama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yuhaddidu shi kuma annabi alaihi salatu wasalam shi ma yana gefe guda yana nasa tsarin an gane ku shi na ma yana jan layukansa wa yuratibu lin najati biha shi ma yana jeranta nasa tsarin dan ya kubuta daga wannan abubuwan da suke tsara wa hadha yuwaddihu wannan kuma yana fito da abubuwa a fili eh anna al-istisrar fi ma yakhdumu al-islam lallai wato koyewa cikin abubuwan da ake wa musulunci wato hidima da shi ko kuma bima na ya ta'allaku bihi balagun dangane da abin da wato wata isarwa ba ta da alaka da shi wala bayanin ko wani bayani wala ya tarattabu ala israrihi kitmanul liddin sannan kuma wala ya tarattabu ala israrihi ba a samun wani tsirantuwa dangane da ɓoye shi kitmanul liddini wato wato wata tawaya ga addini aw sukutin an haqqin min sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam ko ya zanto an yi shiru ga barin haƙƙi wato sunna annabi alaihi salatu wasallam abin nufi a nan ba laifi ba ne dan ka boye wani yana shirin sako ya kai ma kana yi mutukar wannan tafiyar ba za ta yi ta yi wa al'amuran sunna annabi da kuma tsarin Allah illoli ba kafin ka ankara mutukar wato ba za a iya cimma wannan abun ba ba komai kai ma dan ka boye naka ya dai naka boye kai ma kai naka yana shiri kai ma kana yi an lokacin da zai zo ka bayyana wala ya ta'aradu tahqiq ku sani cewa tsari baya cin karo ta'arudu shine cin karo wa akhdhu al-haida da daukan mataki dan kare kai mun biya a baya al-haidatu shine daukan mataki dan kare kai wa'annan ba ta cin karo ma tawakkuli ala Allah ta'ala ba ta cin karo da dogaro da Allah madaukakin sarki ko daya mutum a ce yana daukan mataki dan kare kansa a ce kai ba za ka dogara ga Allah ba a'a ka zama ma tawakuli kake kenan ya zama ragon tawakkali daban tawakkali tawakkuli daban tawakkali shine mutum ya riko da sababi ya kuma dogara da Allah amma tawakkuli shine ragon ya ci randana aka Allah ke wata ruwa to ba yadda da wannan ba to shine ma da yake cewa li annal akhdha bil asbab domin riko da sababi kuwa juz'un min at-tawakkuli ala Allah ta'ala wani yanki ne daga dogara ga Allah madaukakin sarki na sha daya wa inna min azabi mazahiri tadhiya lalle yana daga mafi girman abubuwan da suka fito na daga sadaukar da kai a tadhiya shine sadaukarwa an gane ku sadaukar da kai fiya di hijira a wannan hijirar menene mafi girman abin da aka yi na sadaukarwa shine an yi gajiran nabi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wassalam ya bari wal mu'minuna kuma mu'minai su bari hadha al balad al amin wannan garin wanda yake amintacce su baki alhabib wanda yake masoyi ila kulubi zuwa ga zuciyarsu shi ne mafi girman abin sadaukarwa da suke garinka duk inda ka je za ka je har wanda suka je umara suna faɗa ko aikin haji ana gama aikin haji ila zuciyar suke dawowa gida to a irin wannan gurin da ka saba da shi ka sadaukar da shi gaba ɗaya don wani maslaha ta addininka ka san abu ne babba to shi ne ma da yake faɗa a nan yace mafi girman abin da suke na sadaukarwa shine watsi da garin da suke so ai kun ga lokacin da annaba ne za mu biya nan gaba da annaba ne sallallahu alaihi wasallam suka zo madina suna wannan ko da yake ba zai bi ka ba na amma cikin siratu ibnu hisham anan hijira annaba ne sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka je madina da suka fara wannan zazzabin mashashara ta fito musu ai kun ga yayi wasu maganganu da yake cewa wannan garin muna kaunarsa muna son sa amma duk da haka kuka kore mu yi wasu addu'o'i masu zafi yana kuka da hawaye saboda kaunar da suke wa makka to kun ga duk da wannan abu amma suka hakura dan bawa addinin su kariya bali ce bal bar wannan zance wa ila qulubi jami'il muslimin eh wato ba wai soyayya ce zuwa a gare su zuwa ga wannan garin ba a duk zukatan musulmai gaba ɗaya suna kaunar maka in dai mutum ba munafiki bane za ga yana son maka domin mahaifar annabi alaihi salatu wasalam sai ma ne yace mugadiratan irin barin da ya alamu na sun san cewa annan Allah istiqrara lahum fihi ba'da ba su da matabbata a cikin wannan garin bayan wannan fitar wa hadha min ashaqqi al-umuri 'ala an-nas wannan yana ɗaya daga cikin mafi al'amuran da suke mabiya wahala dangane da rai eh zuciya kam tana da akwai wahala da wata karɓi wannan abu abu ne mai tsauri sai dai walakin rijalul aqida sai dai mutanen da suke da kyakkyawar aqida kuwa yastarqisuna fi sabiliha kullu ghad suna ɗaukan kulla ganin duk wani abu wanda yake mai tsada suna mai da shi mai arha dangane ɗaukaka addini shine ya tarki suna suna mai da rukusa shi ne sauki tip abin da yake tip an gane ko za ka da an ce wannan na ce wannan abu alaka mani rakhisin abu takurin da yake mai arha an gane galin kuma mai tsada to saboda haka shi za a yi gali ma abin da ake nufi mai tsada kenan an fahimta da kyau ku to shi ne yake cewa ya tarki suna fi sabiliha kullu gal duk wani abu wanda yake mai tsada mai mahimmanci suna wato sauƙaƙa shi suna mai da shi abu mai sauƙi dangane sauƙaƙa addini na sha biyu tarbiyyatu abi bakr radiyallahu anhu irin tarbiyyar da sayyidina abubakar yake da ita wato li utrati dangane da family dinsa iyalansa alal amanat ko tarbiyyantar wadda yawa al'ummarsa ko iyalansa alal amana abu ta amana wa nusrati hadha din da kuma taimakon wannan addini yace wa ihadatihi da kuma kewayewarsa wa hizbihi da kiyayewarsa wa basru ma yamlikuna fi sabili zalik da kuma wato kake duk abin da suka mallaka dan wato ɗaukaka addinin Allah wa kana wa kana wasika ya kasance amintacce ne a tan masika bi tarbiyati cikakkiyar amintuwa dangane da tarbiyarsa yana da tabbacin cewa tarbiyyar da yawa yayansa bai da matsala shi za ma aka kyale ta suka ji mai annabi ya tattauna ko kaga yanzu kana jin tsoron ɗanka idan aka zo ana yi wani lokacin ba koransa kake wace ta ka ba mu guri domin ko gunta gunta ne amma shi saboda ya san tarbiyyar da ya ba wa ƴaƴansa sai ce ai zuwa da zuwa da yana tabbacin cewa ba za su yi exposing suke da ɗinsu ba za su bayyana ba saboda haka shine abin da malam sai na wakar yake faɗa a nan malam yake faɗa a nan fa qala li rasul sallallahu alaihi wa sallam shi da ya gaya wa annabi lamma amarahu bi khiraj man indahu yayin da ya umarce shi da ya fitar da wanda suke tare da shi sai yake cewa da shi la aina laka ai babu komai a tare da kai ya ma'aikin Allah inna ma hum ahlaka ya rasulullah domin iyalanka ne tare da ni ya ma'aikin Allah iyalanka ne na uku an rakba na sha uku kai an rakba tu fi masahabati alil khair kwadaitarwa a musabu yin abokai da ma abota alheri duk wanda yake mutumin kirki ne kai kokari ya zama abokinka ma ma tartaba ala zalik min akhbari duk yadda hakan an fahimta da kyau ko duk yadda wato hakan zai hawa hawar wajen shiga wata haɗin tura masu wahala gwara a ce ka yi ƙoƙari yadda za ka cusa kanka jikin mutumin kirki kala abubakar le rasul sallallahu alaihi wa sallam gashi sai na bakar ya gaya wa annabi cewa a so bata ya rasulullah za mu tafi tare ya ma'aikin Allah haka ya gaya ma a so bata ya rasulullah za mu tafi tare ya ma'aikin Allah haka yace da shi to sai ke cewa yawa manzilatu na ja hudu manzilatu rasul sallallahu alaihi wasallam inda abubakar matsayin sai na abubakar matsayin wato annabi alaihi salatu wasalam a wajen sai na abubakar aw silati ko kuma silarsa ila al-buka'i min al-farai an gane ku abin da ya janyo har ya zo ya kirka yin kuka min al-farai saboda farin ciki lima akhbarahu saboda labarin da ya baki bi musahabati fil hijra na cewa zai bi shi inna ya yi cewa ya bi shi a wannan hijira kun ga saboda farin ciki na na ya tace ba taba ganin ana kukan farin ciki ba sai ranar sai da bakar kawai annabi yana yadda cewa za ka bi ne yasa kuka kukan farin ciki kamar yadda za ka da tijan yanzu sun fi yin irin wannan kai yanzu aka zo aka ce an baka kujeran maka yanzu nan sai dai kai ta rusa tsalle kana murna amma tsohuwa yanzu da an shiga sai an biya wata kujeran maka sai ta yi kuka dan farin ciki ko ba haka bane amma kai ba abin da ya dame ka za ka yi tsalle ne kana abinka dattijai tsofaffi sun fi yin irin wannan kukan farin ciki da yake cewa na sha biyar an rakba tu bil isami fi tariqil khairi wato mutum ya rika kwaɗayin arkata da shi a raba ta hanyar alkhairi wa adami i'timadi ala al-akhari na fi zalik da kuma rashin dogaro da wasu daban akan haka kar ka dogara da wasu kai kokarin ka ga yaya za ka yi kai fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam فالرسول صلى الله عليه وسلم أبى أن يركب راحلة سيدنا أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا يكي lokacin da aka ce zo abun hawa ɗaya kin hawa yi laysat lahu kin hawa abun hawan da ba na saye ba hatta sharaha min abi bakarin bi sabar da sai na baka ya kawo wannan dabbobin guda biyu taguwoyin guda biyu yace ga ɗaya ta sace cewa a sai dai a gaya maka kuɗin ya siya kuma abin da zai san yau kenan idan kana so kai kima da mutunci ko da awa ce yanzu idan ya zanto kai kallon ne alal nasi ba ka da yadda za ka je da masu wanda kake da awar suka yi ma wallahi ba za ka iya faɗa gaskiya ba ya fi yadda za ka iya faɗa ta domin da zarar kana so ka taɓa wani guri da ka ga wani alaji shi yake ba komai sai ka kauce wacewa za ka sai ka zama malam fada amma idan ya zama mutum yana zaune a kan kafarsa to shi kenan lokacin da nake gaya wasu jiya lokacin da zamanin wasi ya taɓa rubuta malamai da za a kashe akwai da ta'amar a ciki akwai malam jafar akwai wasu malamai da aka kawai ana karatu a biyuki kawai sai wani guda abdullahi kawai sai ya ɗau wata takarda ana cikin karatun sai wul bukari kawai sai ya matsa sai ya miƙa wa da ta'amar takardar yana karantawa sai gayi sunansa ne a cikin wanda za a kashe shi babban jami'i ne a gwamnati ya zo ce mar ga yana gaya min ne malam kai kokari ka gudu da sunan ka a wanda za a kashe a yau din nan yaga kuma haɗa sunan jafa malam ta dama ya ce walla ba inda zai in za a kashe shi a haɗa shi da ya zai tafi ya bar iyalansa a kashe su gwara a zo a haɗa su duka ya zaman su sha biyun dare ya ce kawai sai jin malam jafar a kofar gidansa ya yi marwaya ya ce malam kana ina ya ce ina cike ce to ni ne na zo yana zuwa ta yi ce malam zuwa ne za da gurin abdullahi wasi kafin ya zo gidan mu ya kashe mu bara je can ya kashe malam da tawon ne yake faɗa wannan kalma yace zuwa nan inda yake kashe ni yace yanzu gidan guda abdullahi zaniya kai ni inda abdullahi wasi yake ya je ta zo guda abdullahi yace ku je ni kam ina nan yace shi ba inda zai ya ja kofa ya furfi ya je ya samo guda Abdullahi ya ce kai shi gurin Abdullahi ba sai san me za a yi ba yana zuwa ya ce karfe biyun dare kawai sai ya gansa a kansa kawai Abdullahi wa sai ta ce kar maka lawo irin yadda conscious da washure yake faɗa ya san yana ne ya kai ka samu a kar maka lawo da tsakiyar da ranar a kar maka lawo bismillah o yana turo ba abinci bismillah za mu yace ba abinci na zoki ba zuwa ne ka kashe mu ka ba da takadduwa ka mana cewa za a karkashe mu zuwa wallahi a lokacin sai ya rudi nan da ne ya rika waya ya buga waya sai ya ce ai fa kaza kuma ya bada odar wallahi ya bayar aka canza magana nan da nan kawai ya tsaki ya fito ya tawo malu jayin a nan shine kaga da wasu da ne malam gwamnati ne ba yadda zai ko ma ne ko ya je ya san yadda zai gudu amma da yake cewa yana ɗaya da kafarsa baya tsoron duk abin da ya gamsu da shi za ku ga faɗa yake yana ɗaya daga cikin miza da falala da Allah ya masa inda ya gamsu da abu ko duk ba ku yadda ba Allah ya faɗa to me yake ka irin wannan shi ne zarto malami yana tsaye da kafarsa a tsaye kake ka karanta abu ka gamsu da shi to faɗi ka wani ya zo ka ma wata barazana saboda yana da kuɗi ya sai sai da yake so za ka ba da fatawa a ba daidai ba ne to shine malam malam yake gaya mana nan cewa sai annabi alaihi salatu wasalam sai ce a sai dai ka bari in siya so nake na siya ba na son kyauta hatta ta kuna hijiratu bi imani domin annabi yana so hijirarsa shi ma da dukiyarsa wannan falalar da za a samu shi ya samu wa nafsihi da kuma ransa ragbatan fi istikmali fadlil hijra saboda yana kwaɗayin cikar falalar wannan hijirar gaba ɗaya abin da yasa annabi ya haka kenan amma da ba wannan bane ai zai kyale shi ko dai ya samu ladan to amma wannan abu ne ɗaya ɗaya da ba za a kuma yin irinsa ba shi za annabi ya ce a abin da na sai dabbar nan duk abin da ake yi ni ma zan yi wani mutum wal jihad da kuma jihadi ala atammi ahwalihi ma abu ta mafi cikar halayen su su bi wato hijirar da kuma wato jihadin malai sai na sha shida usratu abi bakri family din iyalan sai da bakar su shariku sun wato ta kudu sun yi musharaka shine haduwa bi majmu'i ha gaba ɗayan su fi injahi qatatul hijratin nabawiyya wajen wato wato daukaka samun nasara na daga wannan hijirar ta annabi alaihi salatu wasalam sun ba da gudunmawa mai yawa haka ne ko sun ba da gudunmawa mai yawa mali ce na sha bakwai al-istifadatu min khibrati khibrat shine za ku ya ce inna allaha alimun khabir lalle Allah masani ne khabirun me fatararsa gwani to khibra shine gwaninta gogewa khibra da ka'u sagir to zai ce al-istifadatu min khibrati ya kamata ka fa'idanci daga wato irin baiwa da gogewa da wani yake da ita wa ɗaƙatil mutama da kuma ya damar da wasu mutanen da kuke tare da su suke da ita wa tawbibiha fil majalatil munasaba da kuma amfani da ita a fagage wurare fage shine majal shine fage majalat kuma fagage kenan idan ana iya faɗa haka a Hausa an gane ko wato fagage waɗanda suke masu dacewa yace fa Abdullahi bin Abi Bakr lil akhbar gashi sun dauki sai da Abdullahi da Abubakar sun ajiye shi ne lil akhbari domin ya rika kawo musu labarai duk da yarintarsa ko wannan kenan wa Amir bin Buhaira shi kuma lil sharab an san Buhaira shi kuma dan kawo musu ababen sha shi wa yake tatso musu nono shi ne shi yake zuwa ya musu maniha wa asma'u wa aisha li tadhihiz sa'ab sun aji yana na asma'u bin abi bakr bin siddiq da na nan ya su kuma dan me dan su rika musu tanadin abin ka kowa an yi amfani da gogewarsa don tallafa wani al'amari na da'awa to duk abin da ya taso ko me yake ko wani taro kuke da shi a nan a matsayin ku na majalisi abin da ake kenan wani Allah ya ya hore masa gwaninta wajen rubutu to sai a ce shi rubutu wani kuma ya san hanyoyin da zai bayar wanda za a iya samun income sai a ba shi dama to kowa in aka yi amfani da wannan sai komai yana tafiya tafai su fusu amma kada wani ya makale sai shi kadai zai a duk fasirar da Allah ya maka ka yi amfani da damaka wajen janyo jama'a idan aka yi amfani da basira iri iri kai wata ka za ta karu to shine abin da malai ya kawo mana nan wa haka za haka nan kuma to shine ya ci gaba da cewa na sha takwas al-istibaratu min khibaratil mushrikin a kaji ba fa'idantuwa da gogewar mushrikai ba ma musulmi kawai ba idza umina haluhu amma da sharadi idan an amintu da halin me yasa walam yakul lahum shawkatun fi ta'thir 'ala al-qarar ya zamto walam yakul lahum shawkatun ba su da wasu kayoyi fi ta'thir 'ala al-qarar wajen tasiri dangane da abubuwan da ake so a tabbatar in ka tabbatar ba za su iya kama matsala abubuwan ka ba komai dan ka janyo su kai amfani da basirar sai ce wa arabu kuma suka san wa shaharu bi ma yuradu minhu suka shahara da abin da ake nufi a gurin su wayannan mushrikan sun san gwani ne ya san kuma ya shahara akan abin da kake so yayi ba to ba laifi dan ka nema amma da jaradin idan ka aminci daga makirtinsa walam yakun ahadun min almuslimina idan ya zanto babu wani daga cikin musulmai ya siddu hadhihi alwazifa da zai kare wannan aikin kun ga ba a dauko abu ina maki ko magani yanzu na je siya a sabon gari sai na fara duba in na ga musulmi bai da zai nemi hannu ya siya to irin wannan ne abin da yake nufi kenan amma za ka ji musulmi ya ce wai na annan ya fi kyau wannan kuskure ne ga musulmi suna siyarwa to a gurin su zan fara nema sai dai in babu to kun ji abin da malam ya ce ya zamto cewa ka san sun shahara da wannan abun amma ya zamto wa lam yakun ahadun minal muslimina babu wanda daga cikin musulmai ya suddu hadhihi al-wazifa da zai doge wannan aikin wannan kofar babu wanda zai iya yi sai anan ba makawa to sai a je a ɗauko anan sai yi ko wannan electrician din da ake zuwa za ka je yanzu masallaci abin ta kai ci kaga masallaci ne za a sa za a sa fitin za a sa wannan abubuwan kayan ado da waye zai ga arme ne a cike yake tsakani da Allah duk musulmi mu ba wanda ya iya wannan aikin ballantana gidaje gida da irin wannan abubuwan da ake na ado a cikin gini na dakin na wanda bai suke kiransa. COP. Wannan abubuwan da ake yi za ga an za ake ɗebowa suna yi a gida wai sun fi iyawa kuma wallahi hausa mu ma sun iya. To, saboda da yawa ba za ka akwai wannan na ganye a lokacin mu ma graduate ne yanzu service ma yake kuma aikinsa kenan. To, saboda haka irin wayannan abubuwa ne da dama za ga mutanen mu sun iya amma kuma wai sai a dauko an za a ce sun fi iyawa wannan kuma kuskure ne kuskure ne babba to shine ma da yake cewa wa kanat adatu wato al'adarsu ta kasance wata qalidihim da kuma abubuwan da suke kudircewa suke riƙewa taqlid shine kankamewa abu yace tafridu alaihim al-amana an gane ko tafridu alaihim al-amana fi ada'i tilka al-muhimma wato tana farlanta musu yin amana fi ada'i tilka al-muhimma wajen biyin wani abubuwan da ake da bukata masu muhimmanci a wannan lokacin na sha tara ittikhadul asbab ashe ya halatta mutum ya riko da sababi wal ihtiyaqati tamma da kuma kewayewa ta gaba daya ka kewaye duk abin da kake zo ka yi zanto ka kana cikakkiyar masaniya a kansa sun tawakkuli ala Allah ta'ala sannan ka zo kai tawakkali ga Allah ka dogara ga Allah ba ko ka zauna ka ce ka dogara ga Allah a sai ka fara riko da sababi ka san abin da kake yi sosai duk kariyar da za ka iya bayarwa ka bayar sannan ka dogara ga Allah kawai da annabi ya gaya wani sahabi da ya zo arziki dabbarsa ya ce wa ka barwa ajiya ya ce na barwa Allah annabi ya ce koma in kila wa tawakkal je ka daure ta sannan ka za ka yi tawakkali ko kamar kai ne yanzu kai ma haka abin hawanka in ka daddaure ka kulle je kuma kai addu'a ka tafi amma ba wai ka bar shi ba kuma guri ka zo a ce ma malam nan gurin bai da kyau ana zata babu ka ce ba komai ai ai yanzu zan fito na dogara ga Allah na ka dauke ganganci kai tunda aka gaya ma cewa ba shi da kyau to ya hakuri idan kana tsaye a gurin za ka yi abin da za ka yi musamman yanzu musamman yanzu lokacin sanyi da damuna kwanan na tun nan naji jama'a da yawa da suka yi min complaint an ɗauke wasu ababen hawa to sai kayi hatara saboda yanzu ne za ka ana da kiwiya mutum ya shiga gida ya ajiye abu ya shiga gida sai kawai kafin ya fito da sanyi za ka kafa ɗaukewa take ba ya samun mutane sosai da damuna ma haka to an fi satar abin hawa sai kayi hatara sai kayi hatara wannan shine to shine mali yake cewa ehem sun mata wakuli ala la wasiqati mutlaqati bihi da kuma amintuwa sakakkiyar amintuwa amintuwa ga Allah idan kai wannan sai ka amince ka saki kiran kama kamar sun ma aranda walidmi lidmi nani li nasrihi sannan mutum ya zo ya nutsu na cewa zai yi nasara idan ya wa'annan abubuwan wa adam al-ittikali ala al-asbab zatiha da kuma rashin dogaro a wuta wannan sababan da kai riko da su kawai akan kansu ka ce da su kadai ka dogara a'a bayan ka dogara da wannan kuma ka dogara ga Allah kana Abu Bakar ya Rasulullah sai na Abu Bakar yace ya ma'aikin Allah law anna ba'dakum gashi nan sai na Abu Bakar yana cewa ya ma'aikin Allah law anna ba'dahum a'a abasarahu da ce wani daga cikin su zai yi kasa da idansa ra'ana da sai ya ga mu lokacin da suke ina cikin kogo ai haka yake annabi me annabi yace da ki ma zannuka bi ithnaini Allahu thalithahuma me ya tsammanin ka da mutane biyu da na ukun su shine Allah kaga bayan sun zo sun rike da sababi sun buya kaga ai ba fili suka zauna ba sun buya sai yadda za sun fita cikin dare sun kuma buya a cikin rami bayan haka kuma da sai na wakar ya tsoro da sai ce ya za ka yi da mutane biyun da na ukun su shine Allah har sai da suka yi wayannan ayyukan gaba daya sannan suka ce sun dogara ga Allah ba da yake na ashirin inna nasarallahi fawqa kulli nasr ku sani cewa hakika nasarar ubangiji tana sama da kowace irin nasara wa qudratullahi fawqa kulli qudra kuma ikon Allah sama yake da kowane iko wa amrullahi fawqa kulli amri al'amarin ubangiji sama yake da kowanne irin al'amari wa ta'yidihi kuma karfafawarsa ya tahadda kullu qudratil bashari sune suke hukunta suke iyakance dukkan wato ikon wani ɗan adam wa ƙaƙaci da kuma samun damar su ba haɗi ƙuraishin mali ce ga ƙuraishawa sahibatu sulɗa wanda suke da iko wata ta yadi hasila a hannayensu karkashin hannayensu akwai makamai wal rijal da mazaje wal amwal da dukiyoyi wa ma zalika duk da haka kuwa lam tastadi an tatadi ilayhim filga amma ba su samu ikon wato su kutsa cikin wannan kogon ba saboda ne Allah bai ba su dama ba kaga bayan sun iyayen su kuma suka dogara da Allah kuma Allah ya wasu kariya sun gama komai ba a sun zo bakin kogo duk wannan kudaden da suka sa amma kuma Allah ya hana su wani ya ce da Allah bara mu duba ramun nan diyon su ba wanda ya yi tunanin haka ba ne mutum amma wani ya kaga yadda ake da wannan makaman ai ko dan tsungurowa ya yi ce bara mu zunguro ramun nan bai kamata mu zuwa banza ba amma san ba ya haka ba saboda Allah ya shiga abu mali yake cewa na ashirin da ɗaya rasulu ja'izatin irin tanadin da suka yi na kyauta kabiratin babba liman a tarihin ga wanda ya zo da ya kawo annabi alaihi salatu wassalam da sayyidina abubakar sai ce wala shakka babu kokonto anna hadhihi aljaiza hakika wannan wato wannan kyautar ko da suka sa la yafi biha malu rajulin wahidin sai quraishi ba zai cika dukiyar mutum ɗaya daga cikin quraishawa ba wa inna ma hakika yadda al'amari yake asqalat kahila adadin min al-ashraf ta nauyayi kahila adadin min al-ashraf wato kafin adadi daga cikin al'ashraf manya-manyan masu kudin abin nufi mutum ɗaya zaki ne ya zai ɗauki wannan kyautar da aka ce taguwa ɗari ga mutum ɗaya ba ta karo karo aka yi wanda idan aka baka a lokacin ka kama kamo wani a cikin su ko to shi ne abin da malam yake faɗa walakin la ba ta bizalika sai dai babu laifi ga haka ma da man hadu huwa da kaza an gane ko mutukar irin wannan da mutum zai yi zai yi ne ma damar hadafin manufarsa wal qada'u shine wato ya hana ko ya kare alal islami dan ba wa musulunci kariya dan kun yi irin wannan karo karan dan ba musulunci kariya ba komai yace faltarsu mizaniyatu hadha al'am yace wato kai da ku mizaniyatu hadha al'am wajen ma'aunan wannan shekarar ko kuma hadha al'am wannan taron jama'a وليعد الناس في تقشف يا حي يا قيوم ku duba malam cewa ya kwantar su mizaniyatu kai tanaji ka ɗauki wannan ka auna hadha al'am akan wannan abubuwan gaba ɗaya da suka yi waliyakin nasu fi takashu mutane suna rayuwa fi takashu shine yanzu kin rayuwar kakanika idan ma balarabe yace limana ta iki fi takashu yasa kake rayuwar kakanika shine rayuwar da za a rika cin kanzo ba yadda za a yi a wannan lokacin abubuwan da yanayin da suke ciki kenan a takashin shi ne rayuwar kakanika yi mali yace na ishirin da biyu ma bai da gamzati aini tsakanin kiftawar ido wance bayi ha da kuma budewarsa tsakanin rinsa ido da bude idan yubaddilillahu min halin ila halin sai ga shi Allah madaukakin sarki ya yi canji ya canza daga hali wancan zuwa wani halin me ya faru sai yake cewa fa hada surakatu shine halin surakatu bin malik da aka canja ya tahawwali da ya canja min mulahiqil lawm wato dangane da kamo su annabi alaihi salatu wasalam haduwa da su ya kamo su ila muqbilin an kulli ma ya kadi lahum min makai sai ga shi ya koma yana ba su labarin duk irin kaidin da aka shirya musu daga cikin makirce makirce amma da wata niyya ya tafi da niyyar ya kamo abubakar ko sayyidina abubakar ko ko annabi alaihi salatu wasalam sai ga ya juye ya zama dan baranda mai ba da kariya ga annabi alaihi salatu wassalam qala suraqa sai ga shi suraqa suraqa bin malik yana cewa fa akbartu akbara ma yuridu an tabi sai ga shi na kwace labari na ba su labarin abin da mutane suke nufi a kansu wa haka da nasrullahi haka nasarar Allah take wa ta'idihi da kuma karfafawarsa yanqalibu bihi al'adu da yake juyar da abokin gaba almudari da lahum wanda yake kore su ila nasihin kuma ya koma zuwa ga mai nasiha mu'inin kuma mai bada taimako gare su nawa nawa akai haka wanda annabi ya rika kiran sunayen su lokacin da ya rika alkunutu gaba ɗayan zai da suka dawo suka tallafa wa annabi kaga da ai abokan gawa ne nasa neman da suke duk inda sai dawo ba ai ne su yawo yake da makami ka iya cewa kamar ɗan tauri ne ba amma sai ga ya dawo yana ba annabi kariya to irin wannan ma ne ya kawo mana nan shi ne yadda as'ilatu lil muraja'a as'ila da zamu yi dangane da muraja'a sai mun zo mun gama ga yanzu gaba ɗaya da wannan daga rana alhamis mai zuwa kuma zamu shiga gazuwa irin yakokin da annabi alaihi salatu wassalam yayi wanda zamu ji shimfiɗa kuma a fara da badrul kubra wato babban badar din da aka yi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم وعليكم السلام نعم me malam yake cewa abin da ya faru shi ne ka gane sirar shi malam duk inda ake da rikici da hargitsi za ka tsallake yake duk abin da kaga ya kawo a littafin sa authentic ne lafiyayye wanda ake da tabbacin cewa lallai wannan abin gaske ne domin tarihi yana da hatsari ka fahimta da kyau ko yana da hatsarin gaske abin da malamin suke faɗa a kai shine a wannan matakan marahil din annabi alayhi sayyidina abubakar saboda irin falalan da yake so ya samu dangane da annabi alayhi salatu wasalam akwai matakin da aka zo annabi ya goya shi a wannan tafiyar kamar yadda kiyama ce za a gaya ma sai ka je wani gurin an ce ba za a yi kaza ba wani gurin kuma a ce kaza to ai marhala marhala daga guri kaza za a yi kaza guri kaza a wannan tafiyar a wani kwai lokacin da annabi ya goye sai na abubakar ko kuma lokutan da kowa akan na ce shine kawai amsa wallahu ta'ala a'lam na'am na'am kace bi hannu a eh mu tafi mama eh mama idan za a yi sunna ne ba wajibi ba ne. Ka fahimta da kyau? Yau wani ma zo in ja hankalinmu musamman sanyin nan. Da yawa mutane suna kwaba. Ya halatta idan mutum ya yi alwala ya sa safa ya yi shafa a kai ya halatta. Amma ya kamata a san ka'idarta. Tambaya zan muku. Ya menene ka'idar mazaunin gida dangane da shafa a kan safa? Dan da yawa zaka ji ina jin wani na cikin gida yana cewa ai ana sanyi wallahi dan ma dai shafa ake a safa amma problem din Allah ya sa ya san ka'idar ta yaya ka'idar take malam to ya kira di za a yi kafin a sa sai an yi alwala za a sa ta wani ɗi da kwana ɗaya mai kenan kamar daga yaushe zuwa yaushe malam za wannan kai daga asuba zuwa wata asuba yanzu idan na sa jiya da asuba ko yau da asuba gobe da asuba na gaba sai in sake alwala haka kowa ya yarda da wannan sharadin duk kun yarda inda matsalar take kenan yadda ake shine salloli ake kirgawa sallah biyar kawai daga lokacin da ka fara kun fahimta daga lokacin da ka fara shafa shikenan sallah biyar duk da cewa ma a yanzu dai mutum ko da ke ya kamata a faɗa domin akwai wanda yake min shi ban san ya zo zai kwana bakwai bai wanka ba amma yanzu wanda yake wanka kullum bai da matsala shi kenan kawai to abin da zai fahimta a jafar a wajen malikiya tana da tsari sai an bi wannan amma malamai sun yi rudu a kai zuwa malikiya sai dai mutum ya haka wajen shafa haka ya riko nan kuma ya haka haka za a yi shafa ko kuma ya haka kun fahimta da kyau ko haka za a yi amma a tsarin hadisi na sayyidina ali da sagwan abin da ya nuna da mukira dan shi ba ne ko ya kai ko haka kai ko haka kai ko taba kai duk yadda kai ne sunan sa imraru da yadda alal a'za shi kiran shafani wannan shine ba mu da matsala tun da ana wanka kullum ko idan za ka yi wanka idan ta ba ta fashe ɗan yatsu sun fito bayan kaba ya fito ba komai matukar wato ciwo ba sai na kaba kana ciki ba komai ba za a amfani da ita ba to kaga wannan ta'adi ne ko in dai ta kule ba za a amfani da ita ba a in dai mafiya yawancin kafa karatu ya halatta kai sha ba domin an san raki ne za ka sa ko domin ka karanta hadisan ko ma da ake magana ai akwai wanda za ga akwai tsaka wani na ya sake kuma suna amfani da shi saboda haka ba komai kuma sama ake sha ba lau kana dinu bi ra'ayi ko hadisin sayyidina ali da ta hadisi wato addini ra'ayi ne da kasa ya kamata a shafa ba sama ba amma sama ake shafa ba a shafar kasa saboda haka idan an zo shafa duk inda aka shafa yayi na eh
da safar da na zo in sha na kira safar ba a kira da ba a nuni da kara
ya sunoni babu wani bukatuwa cewa sai ka ƙara wata alwalar sai dai abin da ake so kawai ka kiyaye shirut nata sharaɗai cewa idan mutum ya kaza kaza ne ba a cirewa ko bayan gida mutum zai yi ba komai ko bawali mutum zai yi ba komai za ka shiga da abarka an gane ko abin da ya zama wajibi a cire shi ne in wato babban hadisi ya kawo mutum janaba to zai yi wanka a lokacin dole sai ya ce idan ba ruwa sai mama dai misali wannan da ya risnoi amma ya tashi wanka dole ne sai ya tsiri wallahu ta'ala alam na duk sanyin nan da ake idan kwarai kuwa sai ya yi mana ai akwai ala ko gashi nan ga in ba ka da in ba wuta ka nemi rikyo ka ajiya ɗai sai mutum ya taimama ba komai musamman in ma mutum zai tutu ka gane mutum ya tashi da asuba da janaba kafin ma ya tsora ruwan ya fito rana za ta fito sai ya taimama sa bai zai yi sallah ba komai na shi ne guruzar da muke faɗa ai kwaɓar da ake kenan eh yana magana akan wai mutum zai kwanta ya sa safa idan da alwala ya kwanta ya zo kwanciyar ya sa ba komai amma an ba shi da alwala ya sa in ya zo alwala na zuwa ta ya tire wannan tambaya ce mai kyau kwarai da gaske shi ne kwaɓar da ake yi idan mutum ya sa safa zai kwana da ita to in ya tashi da asuba ya zo ta ya tire ta in ya mayar ne a wannan lokacin sai ya ɗauki ka'ida da fatawa ta shafa a kai an fahimta da kyau ko wallahi kuma ta'ala na'am
akwai karatu da muka yi a alwaji idan mutum ya yi ya yi taimama ya yi sallah kawai ba sai ya yi wanka ba
yau wato ka ji malam umar ya fito ma kuma maza abun babu ya ki da karfi za ka ga marjuhi ne akwai na cewa ba sai wanka ba marjuhi ne na cewa wannan wannan wato taimama da kai ta narke a cikin a akwai magana ina ji maza ba abu hanifa ne in ban manta ba kuma ba ta da karfi ko ko a kanta kake yo yo ba ta da karfi malam Ahmad abubuwan da muka faɗa ne da yan na shi ne abin da na ce mai idan mutum ya yi alwala ko bai kwanta ba yanzu sai alwala ka ta balle ka je kai bawali ko kai bayan gida idan ka tashi alwala abin da ake bukata kawai ka wanke ko ina amma ka zo kafa ka shafi sama shikenan ka gane yanzu yawa shi ne rukuta shi ne sauƙin Allah ya ɗauki sarki ya dace da mu abubuwan da muka ba kuma hadisan shafa a kan safa ko huffi hadisai ne mutawatirai in aka ce hadisi mutawatiri shine wannan suka rawaite shi sun haura sha biyu zuwa saba'in ma zuwa ɗari da wani abu wanda suka rawaita hadisin shafa akan wofi hadisi ne mutawatir wanda daga qur'ani sai shi saboda girman sa an fahimta da kyau ku domin akwai wanda aqidar su ba su yarda da shafa akan kofi ba yawa saboda haka kuskure ne kuma ta'adi ne na'am jawrab ba ita ce malam ko jalaluddin ne yayi littafi almatu alal jawrabai littafi ne wanda ana sayar shi a kasuwa ban sani ba ko yanzu akwai yawwa yawwa kakka bata wa kanka lokaci kai karatu kake a karama kallawo in kana karatu ba ruwanka da kamar aiki ko kamar sami'atin naka yawwa kawai kai karatun ka ka kyale mutane ko yawan molan kare mutane nawa ne zaka ji mutum ya bada fatawa ce wallahi duk da ban sani ba kaza ne ba haka ake yi ba to na ruwanka kai da ka sani kuma yake biyar da shi wallahu a'lam hadisul kunzi fa magana Allah ce kai tsaye to to daga Qur'ani sai ko da sai sai ta wani wannan shine wallahi musta'an اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين.